بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قاتل قافلا من تبوك حضرني بثي فقد فقفقت فقفقت وأن تذكر أن أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سقطه غدا وأستعين وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أحلي فلما قيل إن رسول الله فلما قيل لي فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح أني الباطل حتى أغ... حتى عرفت أني لم أن... لم أنجو... أنجو منه بشيء أبدا فأجب فأجمع فيه كذب نعم فيه كذب
to shi kenan من بشيء أبدا فأجمع فأجمع فأجمع فأجمع فأج- فأجمعت صدقه to shi kenan qala ka'ab ka'ab ibn malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi to yana ƙara yi mana bayani yana ci gaba da yi mana bayani game da zaman shi da yayi a Madina ba tare da ya halarci yakin Tabuka ba ce falamma balaghani yayin da labari ya iso kunne na anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad tawajjaha qafilan haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nan akan hanya tawajjaha ya fuskanto ƙafilan halin kasancewar shi yana mai dawowa min tabuka daga can tabuka hadarani batsi damuwata da tashin hankalina ga baki ɗaya sai ya halarto mu ga baki ɗaya hankalina ya kasa zama a guri ɗaya hankalina ya tashi saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai dawo madina ina zuwa yi mishi sannu da zuwa ban san yadda za mu karata da shi ba faɗafiƙtu a tazakkarul kadhib malam ka abu bunu malik ya ce faɗafiƙtu to sai na shiga sai na shiga a tazakkarul kadiba ina ta shirya zance wanda yake ba haka nan ba ina ta shirya zancen da ba na gaskiya ba saboda idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo shi idan na tafi wajen shi an gaya mishi wannan zancen don kar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ran shi ya ɓace ya shiga cikin damuwa a dalilina wa aqulu sannan kuma ina faɗa a cikin zuciyata ina cewa bima akhruju min sakhdihi gadan da menene zan fita bi ayi shay'in akhruju min sakhdihi gadan da wani abu ne zan fita daga hushin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe idan ya iso madina idan ma'aiki alaihi salatu wa salam ya iso madina ya ganni lafiya ta kalau ba wani jin zahi da nayi ba wata rashin lafiya ba wani larura da ta same ni to ba ni da wani uzuri kenan wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai amshi wannan uzurin nawa sai to sai na shiga ina ta tuntuntuni da menene zan fita daga hushin ma'aiki alaihi salatu wassalamu gobe wa asta'inu ala zalika yace ina neman taimako ina neman agaji ala zalika akan shirya zance akan shirya zance wanda zan fita a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalamu da shi a wajen shi akan shirya wannan zancen ina neman taimako bi kulli zai ra'ayin ga dukkan wanda yake ma'abucin hankali ne min ahali daga cikin dangina dukkan wanda na san cewa yana da kwai tunani yana da kwai filam ya san wato ta yau da ta jiya da ta shekaran jiya wato an buga an bar shi daga cikin dangina duk wanda na san cewa yana da kwai fahimta to ina zuwa ina neman shawara a wajen shi kaka ya kamata in ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu dan dai in zamanto na goge wannan hushin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yi da ni ya ce ina neman agaji a wajen yan uwana falamma qila li inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada a zalla ƙadiman malam abu ya ce yayin da aka zo aka ce mun haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kada a zalla haƙiƙa ya kusanto ƙadiman halin kasancewar shi yana mai isowa madina lokacin da aka zo aka ce ai ma'aiki da sahabbai suna nan gonakai na madina sun shigo gida an iso gari to lokacin da aka gaya mana haka za ha annil batilu duk wani zance da nake shiryawa wanda yake ba na daidai ba ga baki ɗaya kawai sai ya shirya birni sai na tsaya yamci na duk wani abin da yake ba daidai ba ne zancen da na shirya wanda in annabi ya zo zan je in mushi don ya yarda da ni to gabaki ɗaya gabaki ɗaya sai ya tafi ya bar ni hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan fihi kadibun har sai da na san cewa lalle anni lam anju minhu haƙiƙa ni ba zan tsira ba ba zan rabauta ba daga wajen hushi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bishai'in abadan ta hanyar ambata mushi wani abu da zan yi har abada fihi kadibun wanda a cikin wannan zancen da zan mushi akwai zancen banza ba daidai ba an gane ku malam ka abu bunu maliki da ya yi niyyar idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo shi wato ya je shi ya ɗan mai zance wanda yake ba na daidai ba saboda ma'aiki wato ya yarda da shi sannan kuma ya so shi saboda shi yana ganin cewa irtikabu a hafif dararai ne wannan baya nuni akan cewa sahabbai ba adalai ba ne yana nuni akan adalatar sahabbai wannan saboda hushi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ƙaramin abu ba ne a ce manzan Allah ya yi hushi da wani daga cikin sahabbai shi wannan ba ƙaramin babban laifi ba ne to ka gani hushi na manzan Allah laifi ne mai girma sannan kuma hakanan yin zance wanda yake ba na daidai ba shi ma laifi ne mai girma to amma ka abu bunu malika sai ya fifita gwanda ya yi zancen ba daidai ba akan ya zauna a cikin hushi na ma'aiki farko abin da ya tsara kenan gwanda in ya zo shi ya je shi ya gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu zance mai daɗi wanda manzan Allah zai yarda da shi wannan hushin da ya da shi ya tafi daga ba kuma shi ya istighfari manzo Allah ya mishi istighfari Allah ta'ala ya gafarta mishi to sai daga baya lo sai ya ga cewa to shi wa bai dace a ce yayi wa manzo Allah zancen banza ba in zai yi wa kowa zancen banza to manzo Allah bai dace ba a ce shi ya mishi zancen banza yace fa ajma'atu sidqahu to a lokacin sai na daura aniya cewa idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo shi kawai zan gaya mai gaskiya ne sai na ɗauri aniyar yi mishi gaskiya kawai ba zancen a mishi zance wanda yake ba na haka ba ma'ana a juma'atu fa azamtu ala sidiki fa azamtu ala kalami sidik sai na yi niyya na ɗauri aniya a lokacin kawai zan yi zance na gaskiya wanda ba kwana-kwana a cikin shi na'am أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركأ فيه ركعتين ثم فيركعكم فركع كيف فركع فيه ركعتين فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكان بدعا وثمانين وكانوا بدعا وثمانون رجلا وثمانين رجلا فقم فقتل منهم على على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى إلى الله تعالى وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما Malam Ka'abu bin Malik ya ce, Ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, wa asbaha qadiman sai ya wayi gari halin kasancewar shi yana mai isowa madina ya waye gari a madina wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'atayn ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya dawo daga bulaguro idan ya iso madina daga bulaguro irin ya tafi yaƙi ne ya tafi wata ziyara ce ya tafi wata ibada ce daga cikin ibadodi to idan ya iso madina kafin ya tafi gidan shi bada abil masjid yana fara yada zango yana fara yada zango a masallaci nashi faraka a fihi raka a ce ni sai ya yi sallah ta nafila raka a biyu a ciki to wannan kuma kamar yadda malamai suka faɗa wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin haka ne saboda girmama ubangiji subhanahu wata'ala girmama ɗaki na Allah kafin ya zo shi gidan shi sannan kuma saboda ya tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan dawowa da shi da ya garin su lafiya kalau sannan kuma saboda ya sunnanta yin hakan ɗin ga al'ummar shi to ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan ya iso birni idan ya iso birnin madina daga bulaguro yana fara zama a masallaci ya sallah ta nafila raka'a biyu sun majalasa linnas sannan kuma sai ya zauna saboda mutane 'yan sannu da zawwa ya zauna saboda waɗanda za su dinga zawwa su mishi sannu da zawwa baya zuwa gida a masallacin shi yake zama a zuwa ƙare yi mishi sannu da zawwa kakab dugun sai ya shiga gidan iyalin shi falamma fa'ala zalika to yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aikata haka kal'ada kamar yadda ya saba yi to ja'ahul mukhallafuna sai al mukhallafuna waɗanda aka dakilar da su gabarin fita yakin tabuka kawai sai suka fara zo mishi kwararo kwararo suka fara zawwa afwajan afwajan faɗafiƙu ya na ilaihi sai suka shiga suna ta kawowa hamzari zuwa gare shi ɗafiƙa min a fa'ali shuru'i an gane ku? to tana fa'idantar da akhada ko shari'a ko ja'ala an gane ku? wani tsuluka da fil a hikara ba wa tarku an ma'azi shuru'i waje ba ka an sha a sa'iƙu ya hadu wa ɗafiƙa kenan wa ɗafiƙa masu hanbi suƙi fa ɗafiƙa masu hanbi suƙi والعناق فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فطفقوا يعتذرون إليه sai suka shiga suna ta kawowa hamzarinsu zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawai su yi ta dawa ya rasulullahi amu usri mara lafiya gare mu a gida wani ya ce ya rasulallahi matata ce sai a hankali wani ya ce ya rasulallahi abincin da za a bari ne a gida babu kowa ya takawa usiri wa ya halifuna lahu suka yi ta rantse mishi da Allah akan cewa abin da suka gaya mishi nan haka ne ba ƙari ba rage a ciki wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan malan ka abu bin malik yace to waɗanda suka zo suka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama irin wannan bayani ɗin sun kasance su mutum tamanin da ɗoriya ne ba kaɗan ba ne mutanen suna da yawa mutum tamanin da ɗoriya suka zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka gaya mushi wannan maganar suka kawo musu suka kawo mushi uzurirrikansu faƙabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaniyatahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amshi abin da suka bayyana da harashinansu na cewa ga dalilin da ya hana su fita yaƙi sannan kuma su ma sun yi nadama akan rashin fita yaƙin nan da suka yi amma ya nema musu gafara a wajen Allah shikenan a huskarsu kuma suka nuna haka nan ɗin saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan ba a mai wahayi ba akan al'amari baya ganewa gaskiya ko rashin gaskiya sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya amshi abubuwan da suka faɗa mai na zahiri wa baya a hum ya yi musu mubaya'a wastaghfara lahum ya nema musu gafarar ubangiji ta'ala kan kusakuran da suka yi wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wakilta abubuwan da suka ɓoye a cikin zukatansu wanda yake maras kyawu ilallahi ta'ala zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dai shi ya san in ma sun ɓoye alkhairi a zuciyarsu in ba su ɓoye alkhairi ba. Allah ta'ala ya san dalilin da ya sa ba su fita yaƙi ba wannan zance da za su yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama iyakacinta za su shirya manzan Allah ne. To idan suka yi mishi zance wanda yake ba na haka ba, ai ba za su shirya Allah ba. Ba za su yi wa Allah ta'ala zancen da yake ba na haka ba.
نعم حتى جئتم فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين بين يديه فقال لي ما خلفك ما خلفك ألم تكن قد قد ابتعت قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بأذر لقد أعطي- لقد أعطيت جدل جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن ج- لئن حدثتك حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسكتك علي أن يسكتك علي وإن حدثتك حديثا ولئن نعم ولا و- نعم ولئن حدثتك ولئن حدثتك حديث حديثا صدقا صدقا تجد علي فيه إني لأج- لأجزو لأرجو فيه عقب الله عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر من عذر والله ما كنت قط قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك to shi kenan to bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gama tattaunawa da mutane sama da tamanin ya musu mubaya'a ya nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya wakilta abubuwan da suka ɓoye a cikin zukatansu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan ya ce hatta ji itu ni ma kawai sai na zo ni har na zo ni falamma sallamtu lokacin da na yi sallama ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da na zo na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tabassama tabassumal mughdabi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana kallo na ma yana gani na sai yayi mulmushi irin mulmushin mutumin da aka bata mishi rai wato saboda yana daga cikin wato kamar yadda malamai suka faɗa wannan hadisi din a ciki akwai fa'idodi da yawa wanda kaga anan su waɗannan mutum tamanin da wani abu wanda a cikinsu wanda suka sheƙa wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ƙarya sun fi yawa to amma saboda ƙimarsu da darajarsu ba ta kai bai ta ka abu bin malika a gurin manzan Allah bai damu ba da su hal mu baya a yi musu ya musu istighfari amma kawu saboda kimar da yake da a wajen manzan Allah sai ya zama to yana ganin manzan Allah ma ya san to manzan Allah sai ya ɓata rai shi kenan ya ce kawai sai ya yi mulmushi irin mulmushin mutumin da aka ɓata mushi rai sun maƙala ta'al sai manzan Allah ya kira wani ya ce zo nan faji'tu amshi hatta jalastu bayna yadayhi malam ka'abu yace sai na zo ina tafiya a hankali har dai na zauna a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala li ma khallafaka sai ma'aiki alaihi salatu wassalam tambaya ta farko da yi wa malam ka'abu ya ce ka'abu me ya zaunar da kai a gida ga barin fita ta buka me yasa ka zauna a gida alam takun qad ibta'ata zaharaka shin zan ce ka siyi abin hawanka wanda zaka tafi ta buka da shi alam takun shin baka baka kasance ba qad ibta'ata zaharaka haqiqa ka siyi abin hawanka ka siyi taguwarka wanda zaka tafi ta buka da ita to me ya hana ka fita qala ka abu bin malik yace da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mun wannan tambayar Ƙulutu ya Rasulallahi sai na ce ya ma'aikin Allah. Ce wallahi, inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahalin duniya ya ce haƙiƙa ne wallahi ina rantsuwa da Allah. Lau jalastu inda ghairika da a ce a wajen waninka ne na zauna min ahalin duniya daga cikin mutanen duniya wanda muke rayuwa da su a yanzu. ya ce lara'aitu an nisa a min sakhdihi bi udhun ya ce lalle da ina da kwai abubuwa da dama wato na ga mafuta lara'aitu lalle da na ga mafuta an ni haƙiƙa ne ni sa'akhruju min sakhdihi da sannu zan fita daga hushin wannan mutumin bi uzurin ta hanyar shirya mushi wani uzuri da zan yi wanda ba yanda ya iya kuma zai amshi wannan uzurin na da hannu biyu biyu walaƙad uɗitu jadalan ya ce wallahi haƙiƙa an bani iya zance jadal wato ma'ana fasaha kenan an bani iya shirya zance idan na zauna a gaban mutum in dai ina mishi zance to na iya shirya zance na iya yi wa mutum gada zare walakin na ni wallahi ya ce sai dai cewa ni ina rantsuwa da Allah laƙada alimtu haƙiƙa na sani la'ina haddastuka yawma haditha kadhibin lalle idan na zantar da kai a yau na gaya maka zancen da ba haka ba tarda bihi anni wanda za ka yarda da ni a dalilin wannan zance da na yi maka tarda anni wanda za ka yarda da ni bihi a dalilin wannan zancen da na shirya na tsara maka to la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya yace lalle ya kusanta ubangiji subhanahu wata'ala wato ya husata ka a kaina wato Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wahayi zuwa gare ka akan cewa abin da na gaya maka ba haka bane kuma daga ƙarshe ka ɗauke ni mutumin banza idan na gaya maka zancen da ba haka ba a yanzu ka yarda da ni na tashi na shiri to akwai Allah wanda la ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wanda ba wani abin da yake buya a gare shi to zai gaya maka cewa abin da na faɗa makan ba haka bane kamar yanda wato shi ka Abu Malik yana je a jikin shi dama don wanda suka zo suka yi wa manzo Allah ƙarya kasu yi tunanin sun sha saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai fallasa su kenan ku Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi cikin suratul tauba ya ataziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kun sako sayahlifuna billahi lakum wato yanda shi ka'abin ya faɗa da suka kawo suka kawo hamzarin da suka yi tarantsuwan kuma Allah zai kawo sai ya halifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim li tu'ridu anhum fa'ridu anhum kajin da Allah ce innahum rijsun wa ma'awahum jahannamu jaza'an bima kanu yakasubun yace to in zo in baka zance wanda yake ba na haka ba daga ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyi a kaina da iri-iri na na fallasa wanda in gaya maka gaskiya wanda a yanzu ne za ka yi hushi da ni daga baya an gyara an gane ku? ya ce lalle ya kusanta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya husata ka a kaina ya ce amma wa in haddastuka haditha sidikin ko wala in haddastuka haditha sidikin lalle wallahi idan na zantar da kai idan na maka zance wanda yake na gaskiya tajidu alayya fihi wato za ka yi damuwa za ka damu a kaina za ka ɓata rai ta dalilin maganar da na gaya maka fihi a cikin maganar da na gaya maka tajidu ma'ana ta hudibu za ka yi hushi a gare ni fihi a cikin wannan zancen da na gaya maka ce amma wa inni la'arju fihi uqballahi azza wa jalla yace amma ni haƙiƙa lalle ina ƙaunar ƙarshe wanda yake kyakkyawa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ina ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya bani gidan aljanna a dalilin gaskiyar da zan yi maka. Wallahi ma kana limin uzuri, a ce ya Rasulallah, wannan duka tamhidi ne mishi, shin huɗa ce, kafin ya huɗu dalilin da ya sa ne ya zauna a gida, duka ya mishi wannan zancen. Daga ƙarshe ce, wallahi ma kana limin uzuri. ya ce ya rasulallah wallahi ba wani uzuri wanda yake amshashe wanda shi ne ya hana ni in fita tare da kai ba wani uzuri ya ce bari ma ka ji wani labari ya ce wallahi ma kuntu qaddu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka ya ce wallahi bin taɓa bajin kaina ina da ƙarfin jiki da kyau sannan kuma bin taɓa bajin kaina bin taɓa ba samun kaina cikin wadata hina takhallaftu anka kamar lokacin da na zauna a gida ban fita tare da kai ba wato ba wata matsalar da ta hana ni in fita kaji masu gaskiya kawo bin barika wato ya fito ya gaya wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu gaskiya kwanta da kwalkwatar ta ba tare da ya rage komai ba wanda bayan ya ce mishi ba shi da wani uzuri inda ya faɗa haka kin ma ya kyale ya yi to amma sai ya ƙara wani sharhi wanda wannan zai sa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ran shi ya ɓaci ya ce tun da yake bai taɓa ba samun kanshi cikin ƙarfin jiki bai taɓa ba samun yanayin da yake ciki cikin wadata da sauƙin rayuwa kamar wannan lokacin ya ce amma kuma bai fita ba tau allahu akbar ƙala ka abu bunu malik ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce bayan ka abu ya gaya mushi wannan zance ce amma haza faqad sadaqa kaga wannan kalmar kadai wannan kadai ta ishi ka Abu bin Malik abin alfahari kaga sauran su da suka zo ba wanda manzo Allah ya tsarkake shi yace amma wannan bawan Allah ka Abu faqad sadaqa hakika yayi gaskiya gaskiya ya faɗa ba komai a cikin lamarin shi duka gabaki ɗaya bai yi rufa-rufa ba bai yi wani kwana-kwana ba saboda dama shi ka'abu yana tsoron Allah ya saukar da wahayi akan irinsu shi yasa ya faɗi gaskiya ya ce to faƙum hatta ya ƙabi Allah fika ya ce to yanzu kai faɗan ba da ni ba ne huki yanzu ta shi ta hal Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukunci ya ƙabi Allah fika hal Ubangiji ta'ala ya zartar da hukuncin shi a cikin lamarinka tashi je ka wannan ba da ni da kai bane wannan tsakaninka ne da Allah tunda ka faɗi gaskiya yanzu Allah subhanahu wa shi zai fitar da masu gaskiya daga cikin kuncin da suka shiga wannan yana tabbatar mana da abin da ya shafi wato mahimmancin gaskiya a kowane al'amari kaga su waɗanda suka zo suka shirya wa manzo Allah sallama ƙarya da komai waɗannan munafukai wanda dama ka abu ya faɗa a baya illa rajulan mahmusan alaihi fin nifaq to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya musu mubaya ya nema musu gafara a wajen Allah amma kuma da ke abin nasu ba daidai ba ne sai Allah ta'ala ya fallasa su to idan kai duk wanda ya zamanto ya fifita ya samu yarda ta mutane akan yardar Allah ya fifita ya zamanto hushi ne na Allah yake da kai akan hushi na mutane to bayan da za ya ci gaba a rayuwarsa kaga su wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam har gafara nema musu amma saboda al'amarinsu ba mai kyau bane Allah ta'ala ya raba tsakankanin su da manzon Allah ya ce in ka zo kan yanda suka ce makan kawo ka rabu da su innahum rijisun su datti ne amma ba hum jahannamu jaza'an bima kanu yaksubu to amma su kuma suka abu bunu malik saboda sun yi gaskiya ya ce to kai wannan al'amarinka ba irin nasu bane tahije ka Allah ta'ala zai saukar da hukunci akan ka فقمت وثار رجال نعم
وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمك ما علمناك أذنبت ثم قبل هذا لقد لقد عجبت في أن لا يكون لقد عجزت عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال والله ما زالوا يؤنبونني حتى أدرت حتى أردت أن أج أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقي معك رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن مرارة بن ربيع أو أمر أمري وهلال بن وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلان رجلان رجلين صالحين قد شهد بدرا قد شهد قد شهد بدرا فيهما أسوة قال فما- فمضيت حين ذكرهما لي ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه shikenan Ka'ab ibn Malik yace da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to tashi tafi kai hal Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukunci alamarinka yace faqumtu sai na tashi an gane ku bayan ma'aiki alaihi salatu wa salamu wato ya gaya wa Ka'ab ibn Malik me ya tseda shi a gida ya gaya mishi dalilin da yasa baya da wani usiri to sai ya ce tashi daga ko ya ce wa tsara rijalun min bani salimata wato sai waɗansu mazaje waɗansu mutane na ƙabilar banu salima sai suka tashi tare da ni fattaba'uni suka biyo bayana suka ji bayan hukuncin da aka yanke a kaina bayan ma'aici sallallahu alaihi wasallama ya ce in tafi hal Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukunci a kaina iganan da ina tashi sai waɗansu masu tsurko sai suka biyo bayana faƙaluli sai suka ce da ni wallahi ma alimna ka aznabta zamban qabla haza suka ce malan ka abu wallahi mu dai bamu san ba ka aikata wani laifi qabla haza kafin wannan laifin da kai na zama a gida ga barin zuwa yakin tabuka bamu san wani laifi da ka taba yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba bamu san wani laifi wanda ka taba yi wanda addini na musulunci zai zarge ka a kai an gane ko Alhamdulillah. Na'am, suka ce da shi wallahi bu san ba, bu san ba ka aikata wani laifi kafin wannan laifin da ka aikata wanda har zai sa ka ƙi shirya zance wanda yake ba na daidai ba ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Laƙada a tafi Allah ta kuna a tazarta, zuwa haƙiƙa ka gajiya akan ka zo ka da wani uzuri. ka zo da wani uzuri wanda yake mai mahimmanci ka kirkiri wani uzuri mai mahimmanci ka zo da shi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bi ma'atazara bihi ilaihil mukhallafun da irin abin da waɗanda aka dakilar da su a gida suka zo mai da shi na uzuri kuma ya amsa faqad kana kafi ka zamba kastighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alaka suka ce da shi haƙiƙa istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laka istighfarin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi maka wato nema maka gafarar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi maka a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ai haƙiƙa ka fi ka zambaka ya isar maka wannan laifin naka sai zamanto istighfarin da manzon Allah zai maka wato ya sa an kankare maka laifinka gabaki ɗaya me yasa ka ƙi zawa ka faɗi haka ƙala kabu ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma zalu yu annibuna ni waɗannan ‘yan uwa ba su gushe ba suna ta zargi na matuƙar zargi suna kai amma wallahi ka ba mu kunya abin da kai dai ba ina wannan abin da kai ce ba su gushe ba suna ta zargi na kan abin nan da na yi na faɗi gaskiya ajuwa akwai gurin da in ka faɗi gaskiya za a raka tunanin cewa baka yi daidai ba ya ce to wallahi ba su gushe ba suna ta zargi na kan abin nan da na yi waɗansu daga cikin malamai suka ce yi an nibuna ne ma'ana suna ta kwankuma mini akan wannan maganar suna da dai ta nuna nadama su akan kawai abin da na yi bai yi ba da ya lumuna ni a shaddal mulala ko mene ne wato suna da ashaddar launi wato suna zargi na matuƙar zargi ko kuma yu annibuna ni wato suna ta kokkoma mini yuraddiduna alayya suna ta kokkoma mini kan maganar da na faɗa an gane yace to wallahi ba su gushe ba suna ta zargi na hatta aradtu an arja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ukadhiba nafsi ya ce har sai da na yi niyyar in koma wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in je in ce ya rasula kawai ɗazu kawai dan dai kawai a shahira ne kawai in ji yadda zaka ce ne dama shi yasa na ce maka bal abin da da ya tsaida ni a gida har na so in je wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam in ce mai zancen da na mishi na ɗazu ba haka bane ga yanda yake dalilin da yasa na zauna a gida kaza kaza kaza da kaza ya faru shine dalilin da yasa na zauna a gida an gane ku hal ya yi niyyar haka ya je shi ya tada wacce maganar da ya yi ya hudu wani uzuri sun maƙultu lahum ka'abu ya ce sai na ce kai wannan babba ta hudda ne tunda kawai na yi kawai shi sarki ma ta fari yake bi shi kenan kawai a zamna sun maƙultu lahum sannan sai na ce da su su da ke dama su waɗannan irin wanda za su je su zauna ne a fada su je su yi ta jin su yi ta jin kuka na mutane da kuma shari'a sai na ce da su to hallabiya haza ma'iya min ahadin shin daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya haɗu da irin wannan hukunci ɗin in ban da ni daga cikin sahabbai yan uwa akwai wanda ya haɗu da irin wannan hukunci ɗin kafina ƙalu na'am suka ce ƙwarai kwa da ƙiyahu ma'aka rajulani akwai waɗansu mutane guda biyu wanda sun haɗu da irin wannan hukuncin naka tare da kai kenan kai ne na ukunsu ƙala mitula ma wato sun faɗi kwatamkacin abin da ka faɗa sun ce su ma ba wani uzurin da ya hana su zuwa yakin nan na tabuka kuma asalan ma su ma suna cikin wadata da karshashi da ƙarfin jiki wa ƙila lahuma mithlu ma ƙila laka su ma kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya gaya musu kwatamkacin yadda ya gaya maka wato wa ƙala lahuma amma hazani faqad sadaqa an gane ku amma waɗannan guda biyun haƙiƙa sun yi gaskiya to faƙoma hatta ya Allahu fi kuma kenan wato ku tashi ku tafi har ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukunci game da lamarinku wato yanda aka gaya muka aka aka gaya musu ƙala qultu manhuma sai na ce da su to saboda malam kabu shi da yanzu yana so ya samu dai sobawa saboda almusibatu idza ammat khaffat ya zama to ba shi kadai bane yake da irin wannan matsala din akwai iri-irin shi kuma yaje kuma iri-irin nashi ma ba irin wanda suke rubabbu bane daga cikin sahabbai ko daga cikin mutanen Madina saboda sahabbai dukkanin su ba rubabbu bane munafikai wanda suke kewaye da ma'aiki alaihi salatu wassalamu to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bayyana halayensu kuma su ma a fili karara suna bayyana halayensu kamar yadda wato hadisai na ma'aiki alaihi salatu wasalam suka bayyana an gane ku to yana so ya ji ko suwa ne ne qultu manhuma sai na ce suwa ne ne waɗannan guda biyu qalu muraratu ibn rabi al-amri al-amri ko sai suka ce da ni akwai muraratu ibn rabi al-amri wa hilal ibn umayyah al-waqifi da kuma hilal ibn umayya al-waqifi tace waɗannan su ne mutanen guda biyu da suka haɗu da irin wannan hukuncin naka Ƙala, ka abu bin Malik ya ce, Fazakaru li rajulaini salihaini, sai suka ambata mini mutane guda biyu wanda suke mutanen kirki, wanda ƙad shahida badaran, haƙiƙa sun halarci yaƙin badar. Suna daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su satifike ɗin aljanna tun suna nan duniya. An gane ko la'allallahu tsala ala ahli badrin faƙala amalu ma shi tun faƙar ghafartu lakum. ya ce to yasa gaya mun waɗannan mutanen guda biyu to yanzu da aka ce mishi da wane da wane wanda sun halarci yakin badar ba an gaya musu haka shi kuma yana gani a farkon hadisin nashi ya ce bai halarci yakin badar ba an gane ko to shi kenan sai abin ya zamanto mishi da sauki ya ce fihi ma uswatun wato a cikin waɗannan jigajigan sahabban guda biyu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato akwai koyi wanda yake kyakkyawa a cikin rayuwarsu da kuma halayyarsu da ibadarsu qala ka'ab ibn malik yace fa mabaitu hina zakaruhu mali to sai na tafi na ci gaba da tafiya lokacin da suka ga mu waɗannan manya-manyan sahabbai guda biyu saboda yanzu shi kenan na samu sobawa wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallafa anhu sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama wata sabuwar takarda halwa ta hutu sabon umarni daga Allah ya zo na cewa to duk waɗanda suka faɗi gaskiya a daidai musu magana. Ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani dangane da yi mana zance mu waɗannan guda ukun waɗanda suka faɗi gaskiya min bai neman ta hallafa anhu daga tsakankanin waɗanda suka zauna a gida ga barin fita yakin tabuka. An gane ko? Ajiyar da abin yake fa. Saboda gaskiyarsu da suka yi zal'an an ɗauko wata wannan an ɗora musu to shine kamar yadda malamai suka ce ashaddul bala'i wato ana yana shiga ne ashaddun nasu kenan wato daga cikin mutane masu ƙarfin imani to su ya zama to an fi dora musu bala'i har yanzu waɗancan wanda suka suka hudu zancen banza su ne ya kamata a ce ma a daina yi wa magana saboda su munafukai ne amma sai ya zama to wanda suka faɗi gaskiya ɗin suka yi kirki sai aka ce a daina yi musu magana saboda wata hikima wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da ita kamar yadda insha Allah ta'ala kafin mu ƙare hikima za ta raka bayyana a gare mu taratan fataratan insha Allah ta'ala wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik